من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ga watan musulunci ne na musulunci yau 28 ga watan al-muharram shekara ta 1438 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da garin maka zuwa madina an fara samun saɓani tun yanzu wanda kuma shi ne yammaci na 19 ga watan goma shekara ta 2017 shekarar miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihin na babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf a nawawi Allah ji kamalin darama a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen babi na 64 babu fadlil ghani shakir wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi wa sarafahu fi wujuhil ma'mur biha yau kuma insha Allah ta'ala zamu tsallaka mu shiga babi na gaba babu dhikril mauti wa qasril amali babu dhikril mauti wa qasril amali babin da zai bayani game da ambatan mutuwa da kuma takaita buri ambatan mutuwa da kuma takaita buri abubuwa ne guda biyu da suke da alaka da juna ita dai mutuwa abinda ake cewa mutuwa shine rabuwar ruhi da gangan jiki shine mutuwa dukkanin wanda ruhinsa ya raba da gangan jikin shi to sai a ce masa ya mutu a mutuwa halitta ce ta Allah maɗaukakin sarki da ya halicce ta domin ya jarrabu ɗan adam kamar yadda yake cewa tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in sai ce allazi khalaqal mauta wal hayata dan me liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda haka mutuwa ita ma halitta ce a cikin halittan Allah subhanahu wataala Allah ya halicce ta ne ita da rayuwa domin ya gwada mu a cikin abin da yake tsakanin su tsakanin rayuwa da mutuwa Allah madaukakin sarki ya halicci mutum daga lokacin da ya balaga alƙalami hau kansa har zuwa lokacin da zai rasu a ji abin nishi a kabarinsa wannan ɗan taƙin shi ne gurin jarraba shi ne gurin bala'i abin da ake cewa bala'i dama ai shi ne jarraba ko yawwa shi ne inda alamar kun sarki zai jarrabi mutum ya ga ayyukum ahsanu amala a cikinku wane ne zai fi kyautata aiki to abin da ya sa malai kullu wannan babu shi ne ita mutuwa abace da take zama wa'azi da tunatarwa ga dukkanin mai hankali da kuma ɗaukar izina idan ka kalla da kyau za ka ga cewa mutane da yawa sun tara abin duniya ta kowace irin fuska daga cikin abubuwan da ɗan adam yake bukata a rayuwa amma sai daga ƙarshe ina ne ƙarshen mutum shine kabari wancan ya tara dukiya wancan ya tara gidaje wannan ya tara kaza ƙarshe sai kaga ya bar dukiya ma duduwa shi kuma an ɗauke shi daga shi sai farin kyalle an tafi da shi a cikin wani abu na kara ko na katako an ji an haƙa rami an tusa shi a ciki an sa tukunya an mai da ƙasa an rufe sai kaga ina waccan tarin dukiyar da ya bari tana ina tana bayansa a duniya imma da ya tara ta ta halak imma kuma ta aka san haka shine haram wanda kuma sisi daga cikin abin da ya tara alamar kwan sarki zai masa hisabi a kansa to wannan abin da mutum zai riƙa kallo na duk ƙarshen inda ka duk ƙarshen tara dukiyar da kai ƙarshen ka ina ne kabari wannan sai ya jawo maka me kasrul amali takaita buri sai ga ashe ma idan na samu duk yawan abin da na samu ina ne karshen sa cikin kabari za a ji abin da ne shi kuma buri shine babban abin da yake kai mutum zuwa ga abin da muka tattauna a baya shine ashuhu me ashuhu shine zalama ita kuma zalama ita ce take kai mutum zuwa ga zubar da jinin juna da kuma halatta abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ina fata an fahimta dogon buri shine ke jawo mutum wannan duk mutumin da yake da buri zaka ga zai iya komai a matsayin ba komai bane zai iya kisan kai zai halatta haram zai haramta halak duk abin da ka san ba daidai bane shi zai iya dan ya samu bukatarsa wanda kuma wannan shine zai kai mutum zuwa ga dukkan wani shari Allah madaukakin sarki ya kare mu to malam sai kullu babu dai nuna maka cewa mutuwa a bace da ake dauka izina da ita wanda idan ka dau izina da ita kuma sai ka rage buri sai kasance ka bauta Allah madaukakin sarki a bisa hanyar da yake bukata malam ya kawo ayoyi da dama a cikin wannan babi kusan karatun namu yau idan ba mai abin nan ba ma za mu ga a cikin tafsiri zai kare saboda ayoyin na gansu da yawa kwarai da gaske qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah maɗaukai sarki ya faɗa a cikin wannan ayar ta cikin sutar Ali Imran cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ne Allah maɗaukai sarki ya amfani da lafazin kullu wanda ta gama kowace irin ribabarin da ta fita daga cikin kullu shi sa kaga annabawa sun mutu salihai sun mutu mutanen kirki sun mutu mutanen banza sun mutu maza sun mutu mata sun mutu yara sun mutu manya su mutu kowa zai mutu da wannan ayar malamai suke cewa wasu daga cikin malamai suna cewa akwai ɗaya daga cikin annabawan Allah annabi khidir wancan annabi da Allah madaukakin sarki ya ba mu kissarsa a cikin suratul kafi wa idh qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al bahrain aw amdiya uquba kissa wancan annabi da annabi musa alayhi salam a wanda malamai suke cewa shi wannan annabi wasu daga cikin malamai suke cewa wannan annabi bai mutu ba yana duniya har yanzu to wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayar da malamai suke kafa ita akan kore wacce magana ta su babu wannan da bai mutu ba ina fata an fahimta in dai mutum bai mutu ba to mutumin da yake raye ne a yanzu kuma shi ma mutuwa ta riske shi amma a cikin waɗanda suka shuɗe a baya mutum ɗaya ne Allah subhanahu wataala ya bamu labarin bai mutu ba shine wa annabi Isa alaihi salam wanda shi ma kuma zai dawo ya rayu ga gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya tsara masa zai rayu ya kuma koma ga Allah madaukakin sarki ya mutu amma kowa ya mutu duk mutumin da ya wuce a baya ya riga ya mutu ina fata an fahimta annabi khidir ya rasu Allah madaukakin sarki ya ce kowace rai mai dandanar zaƙin mutuwa ne mai dandanar mutuwa ce a wani malami yana cewa al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha لكن المسألة الكبرى والداهية العظمى ما الذي يكون بعد الموت يتي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أم هو في ضلال وسؤر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر الله كي يتي الموت باب ita mutuwa wata kofa ce wa kullun nasi dakhiluha kowa sai ya shiga kowa sai ya shiga cikin wannan kofar yanzu dai zaman da muke a nan wajen zaman ajalin ya kare muke mutu kowa daga cikinmu sai ce sai dai kuma abin da yake mafi mahimmanci ba wai mutu batun da ka san dole sai ka mutu shine mallazi ya kunu ba'dal maut menene zai kasance bayan ka mutu bayan mutum ya mutu gida ne guda biyu kawai a fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir am huwa fi dalalin wasu'ur shin mutum yana cikin aljanna ko yana cikin wuta Allah subhanahu wataala ya samu a cikin mazuwa aljanna Allah madaukakin sarki ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama sani dai za a cika muku ladaddakinku ladaddakinku yawmal qiyamati ranar tashin kiyama idan mun kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce faman zuhziha anin nari wanda duk aka kautar da shi aka nesanta shi daga shiga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz wa ya gama rabauta in kana nema in kana neman faizu to ka san in ka same shi kenan ka gama ma'ana ya rabauta kenan wanda Allah subhanahu wataala ya kautar da shi ga barin shiga wuta aka sa shi aljanna duk karshen rayuwa abinda ake nema kenan duk karshen burin mutum shine Allah ka samu aljanna idan ka mutu ka shiga kabari an tashi kiyama ka shiga aljanna shine karshen mutum Allah subhanahu wataala ya ce wa mal hayatud dunya rayuwar duniya bata kasance ba illa mata'ul ghurur face sai dan wani jin daɗi mai rudarwa dan jin daɗi ne dan kaɗan sannan kuma mai rudi abu ne da bai kai ba duk jin daɗin da mutum zai a duniya gaba ɗaya dukkaninsa na wasu 'yan mintuna ne na wasu 'yan awoyi ne na wasu 'yan satittika ne na wasu 'yan watanni ne wanda gaba ɗayansu bai kai ya kawo ba amma sai ga mutum ya je ya sai da wancan jin daɗi da mutum zai samu na har abada akan jin daɗin da yake ɗan kaɗan shi ne jin daɗin duniya hadisi ya tabbata a cikin sahihain bukhari da muslim manzon allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa موضوع صوت صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها سيتي اقرأوا إن شئتم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزي عن النار أدخل الجنة فقد فاز كرنتون آية annabi yake cewa tsira da aminci tabbata a gare shi gurbin da mutum zai aje bulalarsa bulala irin ta dukan doki ko kuma bulala irin ta makarantar islamiyya gurbin da mutum zai aje ta a cikin aljanna dan wannan zirin annabi ya ce khairun minad duniya ma fiha ya fi duniya alkhairi da abin da ke cikinta gaba daya gurin aje bulala fa kawai ya kuma ya kuma gurin aje takalminka ya gurin ya gurin aje kaza ya gurin aje kaza ya kuma aljanna take gaba daya ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin aya ta gaba وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كرشان آير شيني إن الله عليم خبير wannan ayar ko kuma wannan wani bangare ne daga cikin aya ta ƙarshe daga cikin suratul luqman farkon ayar shine Allah madaukakin sarki yana cewa inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير waɗannan abubuwa guda biyar da muka lissafa a cikin wannan ayar su ne malamai suke ce musu mafatihul ghaibul khams mafatihul ghaibul khams mabudan gaibi guda biyar wanda babu wanda ya san su duk mutanen da Allah madaukakin sarki ya halitta da halittunsa gaba daya sai shi shi kadai la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ko wani mala'ika makusanci ko annabi mursali bai san ɗaya daga cikin su ba Allah subhanahu wataala shi ya keɓance kansa da sanin su wasu daga cikin malaman tafsiri kamar da Imam al-Qurtubi ya kawo cewa wanda aya ta sauka ne sakamakon wani balaraban kauye ko kuma wani bayahude ya zo ya samu annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce ane maka wahayi ana sanar da kai labarin gaibu to ka gaya mu abubuwan da zan tambaye ka ya ce matata tana da ciki a gida a can ƙauye na baro ta gaya mu abin da ya ta haifa ina fata an fahimta na biyu ya ce ni na san lokacin da aka haife ni saboda aka gaya min lokacin da zan mutu tambaya ta uku shine a garin me zaka na baro ana fari mun yi shuka babu ruwa gaya mana washe ruwa zai sauka dan majalisar mu ta dan yi sanyi malamai suka ce su wannan ayata sauka sai Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'ati ma'ana waɗannan abubuwa guda biyar hatta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai san su ba sanin sa wajen Allah ke shi shi kadai abu na farko shine Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah haqiqa Allah madaukakin sarki indahu ilmu sa'ati a gare shi ne shi shi kadai sanin lokacin tashin kiyama yake wace za ta tashi kiyama wacce rana wannan wata wacce awa akwai wanda ya sani babu shi sa shi wannan ilimin na sanin tashin kiyama mafificin annabawa gaba ɗaya da mafificin mala'iku gaba ɗaya ɗaya ya tambayi ɗaya annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi mala'ika jibril ya tambaye shi wanda an san cewa a cikin mala'ikun Allah gaba ɗaya kaf babu mala'ikan da yake makusancin Allah madaukakin sarki mafifici a cikin su kamar mala'ika Jibrilu kamar yadda kuma a cikin manzanni gaba ɗaya kaf babu kamar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi to amma ai kun tuno hadisin Jibrilu ko na cikin arba'un hadisi hadisin nan na biyu da mala'ika Jibrilu ya zo kiwa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi tambayoyi a cikin tambayoyin da ya masa ya ce masa matasa sai ce masa me mal mas'ulu anha bi a'lam ina sa'i ya ce ai wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambaya sani ba ma'ana da ni daga dubba wanda ya sani kira yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursa qul inna ma ilmuha sai ce la yujalliha li waqtiha illa huwa so da babu wanda ya san wace tashi kiyama sai da alamominta idan kaga kaza idan aka kaza alamun tashin kiyama kala biyu ne akwai alamatu sughra akwai alamatu kubra akwai manya-manyan alamu akwai ƙanana-ƙanana ƙananan alamomin ga sunan da yawa duk kusan za ka iya cewa kusan gaba ɗaya ma banda yan kaɗan ma wanda ba su zo ba da an gan su da a cikinsu muke muke ta yawo muke ta yawo da konwa manyan su ne ba su zo ba zuwan dujal ya juju ma juju dawar mahadi fitowar dabba bullowar rana ta yamma dawar annabi isa da sauransu to su ne da ba a gansu ba amma lokacin da ya tashi kiyama exact lokacin babu wanda ya san shi ina fata an fahimta shi sa wani hadisi da ake cewa wai idan annabi ya mutu ba zai shekara dubu ɗaya bane ko dubu biyu a cikin ƙasa ba hadisi bane ba shi da inganci za a mutu ana tunan tashi kiyama kenan ko ba haka bane gashi kuma na ta rayuwar mahai yanzu babu wani lokaci da aka tsaye da aka tara raka za a tashi kiyama sai dai abu ɗaya ne manzon Allah tsira da abinci su ta garshi ya ce bu'istu ana wasa'at bu'istu ana wasa'atu ka hatai yace an turo ni ne da tashin kiyama kamar haka sai kwatanta waɗannan ƴan sa guda biyu ma'ana da turo shi da tashin kiyama kamar yadda tsakanin ɗan yatsan da ɗan yatsan babu tazara sosai to haka yake saura kiris a tashi kiyama haka annabi tsira da abinci su ta garshi bara kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki faɗa cewa iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar lokacin tashin alkiyama ya kusanto gashi ma wata ya tsage iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna hisabun mutane ya kusanto gashi suna cikin gafala suna kawar da kai gaban da abinda abubuwan da ake karanta musu ayon Allah da hadisan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi to abu na farko kenan inna Allah indahu ilmu sa'ati abu na biyu shine wa yunazzilul ghaitha Allah shi yake saukar da ruwan sama babu wanda ya san lokacin saukar da ruwan sama sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai wani zai iya cewa ai ga yan weather focus na suna yin focus su ce za a yi ruwa a waje kaza su ma baka baka sun ce focus ba da abin da aka ce focus ba ake nufi da shi hasashe ba kenan hasashe ba gaskiya a ciki ina fatan fahimta amma sau nawa kuma suna faɗa za a yi ruwan kuma ki haka ne sau nawa kuma suna cewa ba za a yi ba kuma a zo a yi ina fatan fahimta sannan kuma su fa abin da suna kallon yanayin gari ne da kadawar iska sai saboda akwai ilimi da ake iya karanta na wannan sai su gano haka amma idan ruwan ya tashi sakowa ina za a yi ruwan adadin lita nawa za a yi su za su amfana da shi duk sun san wannan to Allah da ya san wannan hatta kwayar ruwan kitsira kitsira guda nawa ce ta sauko Allah madaukakin sarki da ya sani akwai wani dan wajen fikos da ya san lita nawa ake ta ruwa wanda ya sani ina fata an fahimta saboda babu wanda ya san lokacin da ayarwar sama sai Allah madaukakin sarki wa ya'lamu ma fil arhami sannan Allah madaukakin sarki shi ya san abin da yake cikin mahaifa babu wanda ya san abin da yake cikin mahaifa sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai yanzu ma lokaci ne zamani ne na ci gaba wani zai ce ana zuwa ayi ayi scanning haka ne a gano to su ma masu scanning din sono sono sau kwafsa sau nawa yanzu asibitin AKTS ba asibitin Malam Aminu Kano zai wahala ka je su ma scanning su gaya maka abin da ka samu da wahala a wata ruwaya daga cikin ruwayoyi kamar da labarin na ji shi cewa inda labarin mutane ne wannan mutum aka masa scanning aka ce matarsa tana da ciki kuma namiji ne aka gaya masa suna tamanna lokacin da matarsa ta haihu aka ɗauki aka ɗan shiga da shi inda ake zuwa a wanke ɗan agoge su da sauransu ana kawo uwar sai ta gama ce na fata ta ta ce wallahi ba ta yadda ba kes babba har wajen shugaban asibitin aka je ana ta yi ce wallahi ba ta yadda ba ita gashi na an yi sikana an ce namiji za ta haifa kuma a bata mace wallahi canza mata aka aka ta rigima أما إيش كمان نعم الله سبحانه وتعالى يتي ويعلم ما في الأرحام kuma Allah maɗaukakin sarki shi ya san abin da yake cikin mahaifa kamar yadda muka yi bayani wannan shi ma abu ne da yake ya keɓanci Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da mutum zai iya ganowa shine idan ya scanner din shine ya gano namiji ne ko mace amma wannan namijin ko macen shin za a haife shi da rai ko ba za a haife shi da rai ba shin dan wuta ne ko dan aljanna shin fari ne ko baki shin dogo ne ko gajere namiji ne ko mace duk wani alamar kan sarki shi yake banci kansa da su wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada abu na hudu shine babu wata rai da ta san ma za taksi gadan mai za ta aikata gobe babu wanda ya san mai zai aikata gobe alkhairi za ka aikata ko shari yanzu kusan kowane ɗaya daga cikin ma'anan wajen a zuciyarsa ya gama tsara abin da zai yi gobe mai bi wani zai tafi makaranta wani zai tafi sana'arsa wani zai tafi kaza amma kana tashi mai bi sai mutum ya tashi da rashin lafiya ina fata an fahimta kaga kayi budget Allah ya nasa to amma kuma budget din Allah shine daidai shi yake tabbata kaga dole ka kura da haka wani bai sani ba a daren nan ma zai mutu ina fatan fahimta amma ya gaba bajetin abin da zai yi gobe to shi sa babu mutumin da ya san me zai aikata gobe Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya san wannan shi sa ɗaya daga cikin sharrin bokaye al'arrafina wanda suke da awar sanin abin awar abin sanin abin da za a yi gaba idan mutum zai yi abu sai zai samu boka ya ce masa a duba masa a ga wani abin akwai alkhairi ko babu wa ga yawa boka Allah ya ce wa mata dari nafsu ma za ta kasu gada na kama baka sani ba sai ka duba wani ina fata an fahimta to ɗaya daga cikin sharrin boka yake nan abu na ƙarshe wa mata dari nafsun bi ayi ardin tamut babu ran da ta san a wanne gari za ta mutu a wace ƙasa za ta mutu a wanne local government a wace jiha a wace aina ne babu babu mutumin da ya san wannan abinda da mutum abinda da mutum ya sani kawai shine zai mutu amma bai sa ina zai mutu ba ina fatan fahimta shi sa kamar yadda ya tabbata abdullahi dan abbas wani ba yahuda irin masu kamar yadda imam ibn kafir ya kawo a cikin tafsirinsa irin masu duba-duban nan masu duba taurari masu buge-buge ya zo ya same shi ya ce zan gano maka makoma ɗanka abdullahi dan abbas a lokacin aka ce an haifa masa sabon ɗa ya ce ɗanka ba zai wuce kwana goma a duniya ba zai mutu ya ce kai kuma ba ka mutu ba sai ka makance ya ce ni kuma da nake baka wannan labarin shekara ba ya ta zago a kaina ba sai na mutu kun ga duba ma hakan sai yayi wa to sai Abdullahi dan Abbas yake tambaye shi cewa ya kai ba Yahude shin a wannan gari zaka mutu sai ya ce ban sani ba sai ya ce to Allah ya gaskiya ma ta dari nafsun bi ayi ardin tamut ina fatan fahimta aka ce Abdullahi dan Abbas yana zuwa gida wannan yaron nasa kuma ya fara rashin lafiya bai kwana goma ba kuma ya mutu shi ma kuma kamar yadda kusa Abdullahi dan Abbas karshen rayuwarsa ya makance hakanan shi ma bai hudun shekara bai zagayo masa ba sai da ya rasu ina ba ta fahimta yawwa ba wasu ya ce a yi dama tsafi gaskiyar mai shi ko yawwa to waɗannan abubuwa guda biyar babu wanda ya san su sai Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai abin da yake da alaƙa da babu da muke karantawa shi ne wa mata dari nafsun bi ayi ardin tamut amma dai mutuwar mecece dole ce ko a ina kace su ga mutu aina ma takunu dirikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kake sai ka mutu a ko ina kake sai mutuwa ta je maka na taɓa baku isar a wani waziri daga cikin wazirin annabi suleiman alayhi salam kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo shi mutuwa ce baya so mutuwa ce baya kauna a cikin isar aka ce mala'ikan mutuwa yakan yakan sura yakan canza zama sura irin ta mutum ya zo fada annabi suleiman a hira da shi ya tashi wata rana mala'ikan mutuwa ya zo saboda haka sai ya ga wannan wazirin annabi suleiman din a zaune saboda haka sai ya sa masa ido ya ta kallon sa tsara masa ido bayan ya tafi sai wannan waziri ya tsargu sai ya tambayi annabi suleiman alaihi salam cewa wannan mutumin na gane ta kallo na wane ne shi ne sai ya ce ai mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa shi ta kallo na ko ko ko abin da ya zo in mai tsaron wanka sai ya ce da annabi suleiman ina haɗa ka da Allah ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni mafi nisan duniya can ta je ta aje ni tun da na gana kallo na akwai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa iska ta ɗauke shi ta je ta kai shi can ta bar shi ta dawo bayan ya dawo washe gari sai wannan mala'ikan mutuwa ya ƙara zuwa fada annabi sulaiman domin zama kamar yadda yake zama sai annabi sulaiman yake tambaye sa cewa sai yake bashi labarin abin da ya faru me yasa kake kallon sai ya ce eh ai abin da ya ban mamaki shine na duba na ga yau za a ɗauransa kuma a waje kaza mafi nisan duniyan can da ya ce a kai shi kuma da na sai na gan shi a nan wajen shi ne abin yake ban mamaki shi zai nake ta kallonsa ni na ga a can zan ɗauransa kun ga shi da kansa ya ce a sa masa a yi masa me a ɗauke shi a kai shi inda mutuwarsa take shi sa wani hadisi da imam tabarani ya rawaito wala kifu ala sihatil hadis hadisi yake cewa annabi tsira da aminci tabbata a ƙarshe yake cewa Allah maɗaukakin sarki bai taɓa rubuta wa mutum mutuwa a waje ba face sai Allah ya sanya masa bukata a wajen duk inda aka sanya maka mutuwa ka ta kasance to sai an sa maka kaji kana bukata wajen sai ka tashi ka tafi yanzu haka kawai sai ka ji kana bukata ka tafi zare ko Kaduna ziyara mutuwa ce da kaje shi kana sai ka ji kirif kirif an an yi hatsari sai ka ji an ce wani ya mutu shi kadai duk mutum sai ka ji an ce wancan ya karye wancan ya goce wancan ya amma shi kadai ya mutu mutuwa ce da mun ta kai shi haka kawai sai ga mutum ya ce shi sai ya to da kasar yana zaune a wata kasar sai ya zo sai ya zo wata kasar daban yana zuwa sai ga an ce ya mutu Allah ya samu dace wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna Allah yace idan ajalin su yazo la yastakhiruna sa'atan ba za a jinkirta musu ba ko da sa'a daya wa la yastaqdimuna ko ba za a gaggauto musu ba idan mutuwar mutum ta zo abubuwa ne guda biyu ba za a jinkirta maka ba a ƙara maka sannan kuma lokacin ka ba za a ce lokacin ka bai ba a jawo maka mutu a kawo maka ita ba za a maka ɗaya daga ciki ba lokacin ka yana yi mutum zai mutu saboda haka mutuwa tana nan lokaci kawai take jira za mu zo makaranta wani hadisi na gaba wanda za ku ga dan diagram annabi tsira da aminci zuwa a garshe dan zana mana ya nuna mana yadda mutuwar take ga yadda mutum yake ga yadda haka ne za mu zo makaranta hadisi insha Allah ta'ala a gaba فقال تعالى Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu haka ne ko ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum haka nan kada ku bari ayayanku su shagaltar da ku an zikirillahi game da ambatan Allah madaukakin sarki game da ambatan Allah game da tuna Allah a cikin al'amuranmu na yau da kullum sai Allah ya ce mai yaf'al zalika dukkanin wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasiruna waɗancan naka su ne hasararru a cikin rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira sai Allah ya ce wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum daga abin da mu ne muka azurta ku shi ba naku bane Allah madaukakin sarki nashi ne shine dauka ya baka sai ya ce to ka bayar ina fata an fahimta shi sai Allah ya ce mimma razaqnakum dan kasancewa ba naka bane Allah ne dauka ya baka sai Allah ya ce min qabli ayyati ahdakumul maut tun kafin mutuwa ta zo ɗaya daga cikin ku fa yaqula sai ka ji mutum yana cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qaribi ya ubangiji ina ma a jinkirta min zuwa wani ajali makusanci fa as-saddaqa na je ne sadaka wa akun min as-salihin na kasance daga cikin nagartattun bayi ina fata an fahimta shi sa babban sahabi Abdullahi dan Abbas wata rana yake cewa duk mutumin da ya samu dama da zai je aikin hajji ya samu kuɗi da guzuri da kuma ya ki zuwa je yayi don mutumin da dukiyarsa ta isa nisabi ya zakka ya yin zakka ya ce rana idan ya zo mutuwa sai ya rinka burata ina ma a dawo da shi duniya sai ɗaya daga cikin mutanen da suke wajen sai ce ittaqillah ya ibn abbas ka ji tsoron Allah ya abdullahi dan abbas ya ce waɗanda suke tambayar a dawo da su duniya fa kafirai ne ba fa musulmi ba sai abdullahi dan abbas ya ce to barin karanta maka aya ka san ni masanin qur'ani ne saboda ka sai karanta masa wannan ayar kun ga farkon ayar mai aka ce ya ayyuhallazina amanu akan kafirai ake bayani ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum su Allah ke cewa su cire daga abin da Allah azurta su kafirai ko musulmai musulmai yace min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji ina ma za a jinkirta mu zuwa wani ajali makusanci ma'ana na dawo duniya na dan sarakan nan da naki a duniya sannan kuma na kasance na gari abubuwan da na ta yi na banza na zo na gyara su na aikin kirki haka duk mutumin da ya wani aikin da ba daidai ba idan ya zo mutuwa sai ya rinka wannan burin za a dawo da shi sai Allah ya ce walai akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha ba za a taba jinkirtawa da ba shi sai Allah kawo lafazin lan lan a kalma ce da ake harfi da ake harfu nafin wa nasbin wa istiqbali lan har abada har abada ba za a taɓa dawo da shi ba ba za a taɓa dawo da rai ba za a taɓa dawo da rai ta dawo duniya ba idan ja ajaluha idan ajalin ta zo Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'maluna hakika Allah madaukakin sarki mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un wannan kuma ayoyin suna cikin suratul mu'minina har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗaya daga cikinku ƙala rabbir ji'un sai ka yana cewa ya ubangiji a dawo da ni a dawo da ni a dawo da shi ina kenan duniya me zai a duniya idan ya dawo la'alli a amalu salihan bai yi wani zan yi aiki nagari fi ma taraktu cikin abin da na bari da ban yi ba amma wai da gaske ne idan an dawo da mutum zai yi aikin kirkin kuwa Allah ya ce a cikin wata ayar ta cikin suratul an'am walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakazibuna Allah ce da a ce za a dawo da su duniyar walau ruddu da a ce za a dawo da su duniyar la'adu da sun ci gaba sun koma zuwa ga limanuhu an zuwa ga abin da aka hana su din Allah ce wa innahum lakazibuna wallahi ƙarya suke yi shi sa ko da a duniyan cika kalla idan mutum na cikin tashin hankali ya fi tuna Allah ya fi koma zuwa ga Allah maɗaukan sarki amma da ya dawo cikin hankalinsa ba sai kuma yadda yake Allah ba mu labarin mushrikai idan suna cikin ruwa jirgin ruwa yana kaɗa su yana wasa da su zai halaka su kafirai ne fa a lokacin duk abubuwan da suke kira wanda ba Allah ba sai su manta da su Allah shi shi kadai suke kira wa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ila al-barri idahum yushrikuna da zara kuma Allah ya tsamar da su sun ji kafafuwan sun dira akan ƙasa sun dawo gaba kenan idan mu shirku ne sai ka sun koma ga shirkar su haka dan adam yake ko da an dawo da su duniyar za su ci gaba da haɗa Allah madaukakin sarki da wani za su ci gaba da shirka ba za su daina abubuwan da suke ba Allah madaukakin sarki ya ce la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah ce kalla bar wancan zancen innaha kalimatun huwa qailuha wannan kalimatun bi ma'ana kalam wani zance suke yi qailuha wanda kawai faɗinsa suke da baki amma ba za su zartar da shi ba ko da an dawo da shi an dawo da su din Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna wa min wara'ihim ay wa min amamihim a gaban su akwai barzakh zuwa ranar da za a tashe su abin nufi idan mutum ya mutu zai shiga rayuwa ne ta barzahu kamar da baushe yake cewa barzahu shi barzahu jisrun ne baina duniya wal akhira wata gada ce wacce kowa sai ya bi ta tsakanin duniya da lahira kai ka fita daga duniya kuma baka je lahira ba shi sa dan mutumin da ya mutu yanzu kada kuna hira kace wani yana lahira a a kuskure ne baya lahira yana barzahu ina fata an fahimta dan mutumin da ya mutu barzahu yake fara gangarawa ita kuma barzahu ba dole sai an ɗauki mutum an je an binne shi a cikin kabari yake zuwa barzahu ba a'a idan tsuntsaye suka cinye naman mutum ko kuma kuraye suka cinye naman mutum a daji zai yi rayuwa ta barzahu idan mutum a cikin ruwa ya mutu gawa su ta bata zai yi rayuwa rayuwa irin ta barzahu haka nan mutumin da aka ɗauke shi aka je aka binne shi a kabari shi ma zai yi rayuwa rayuwa irin ta barzahu ma'ana kowanne ne kake ciki mutum zai rayuwa barzahu ina fata an gane rayuwar kabari rayuwar barzahu ce an fahimta har sai lokacin da aka tashi mutum domin tashi domin yin sakamako tsakanin bayi to shine kuma sai a shiga rayuwar lahira kuma a lokacin Allah ya sa an fahimta Allah subhanahu wataala ya ce mi wara'i barzakhun ila yawm yub'athuna sai Allah ya ce fa idza nufikha fi suri ina aka yi busa a cikin kaho fala an saba bainahum yawma idin babu wata nasaba da za ta amfane su a tsakaninsu a wannan rana wa hum la yatasaaluna wa la yatasaaluna sannan kuma ba su rinka tambayar juna abubuwan da ake ciki ba abin nufi idan allah marukun sarki sa aka busa ƙaho busa ƙaho kamar yadda muka sha bayani a wannan guri mai albarka kala biyu ne shi sa wannan aya wasu malaman sun fasata da busa farko wasu kuma suka ce busa ta biyu ce busa ta farko ita ce busar da za a yi kowa zai mutu kowa zai mutu sannan a ƙara yin wata busar sai kuma a tashi kowa sai kuma a je dan kuma a yi sakamako kowa a bashi a sakamakon abin da ya aikata shi sa Allah barkan sarki yake cewa wa idza fa idza nufiha fi suri wa nufiha fi suri fasta'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wannan Musa ta farko kenan sai ce thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna ta bi kenan kun ga fa idahum qiyamun Musa ta farko mutuwa Musa ta biyu kuma tashi to idan Allah barkan sarki yasa aka yi busa a cikin kaho mala'ika Israfil shi ne mala'ikan da Allah wakilta wanda yake kula da abin da ya shafi busar ƙaho ɗin yanzu haka zancen da nake mana mala'ikan mutuwan mala'ikan busar ƙaho kai ba mala'ikan mutuwa ba ya ɗauki ƙahon ya sa a bakinsa abin da ke jira kawai a bashi umarni ya busa da ƙahon ba a bakinsa yake ba amma abin da za a gane cewa kiyamar ta kusa ta kusanto annabi tsira da aminci su fita a garshe ke cewa kaifa an umu wa qadilta qama sahibu وقد التقم وقد التقم صاحب السور او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر الامر yace ta za a ni'imtu ta za a iya jin daɗin duniya bayan yanzu san da nake muku an umarci ma'abocin ƙauye ya ɗauki ƙauyen ya sa a bakinsa abin da yake jira kawai shine umarni a bashi umarni ya musa kowa ya mutu shi sa yanzu labarin da nake baku a yanzu haka ƙauyen yana bakinsa kun san ku abin da yake bakinsa abin da yawa na hurawa ba to yanzu abin da ke jira kai a bashi umarni ya hura duk kowa da kowa ya mutu shi sa kamar yadda na sha gaya mana cewa lokacin lokacin da za a busa kawan yan uwa ba fa lokacin mai da za a ce wai an zo an tara a wani fili kowa ya tsaya ya shiga hankalinsa ya nutsu sai a ce to a hura ku kowa sai ya mutu wallahi ba haka bane yadda ka gama akan nan wasu suna kasuwa suna ce da siyarwa wani yana gidan masha wani yana gidan haka yadda kaga ana rayuwa da kullum haka za a yi lokaci ne kawai zai sai ya ɗauka ya hura yadda kowa yake aka zai faɗi mutu Allah ba mu cikawa da imani Allah ba ɗaukar sarki ce idan aka busa ƙaho to fala an saba bainahum babu wata nasaba da za ta amfani junansu a tsakaninsu a wannan rana da laɗa masu da ke cewa idan Allah ya tashi kiyamarsa za a ɗauko mutum a zuwa aje shi a farfajiyar kiyama za a yi shela cewa ina mutumin da yake da haƙƙi akan wannan a ban mamaki a wani lokacin za ka ga mahaifin mutum yana munna saboda ya san akwai wani haƙƙi da ya masa na rashin biyayya za a cire daga ladansa a bashi saboda shi ma lada yake nema matar mutum kaninsa wansa ɗayansa kowa idan ya san akwai abin da zai samu munna zai dan shi ma a bashi babu yafiya a lokacin wallahi to shine sai karanta wannan ayar yace fa idza nufikha fi suri fala an saba bainahum babu nasaba babu wata nasaba da ta amfani ka wa hum la yatasaaluna sannan kuma ba su rinka tambayar juna ba a farfajiyar tashin kiyama mawqif mawqif ne guri guri ne wani lokacin mutane za su iya tambayar juna wani lokaci kuma ba su tambayar juna ba wata ayar a cikin suratul saffat ko suratul Allah na cewa fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna ko sashin su zai fuskanci sashi suna tambayar juna nan kuma kun ji an ce me ba su tambayi juna ba to guri guri ne wani lokacin za a ba su dama su iya tambayar juna wani lokacin fa kowa ta kansa yake babu wani wanda zai iya buɗar baki bare ya tambayi dan uwansa ya ake ciki Allah subhanahu wataala ya ce faman thaqulat mawazinuhu wanda duk ma'auninsa ya nauyi fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne waɗanda suka rabauta wa man khaffat mawazinuhu wanda ko duk ma'auninsa yayi sako sako ya kasance babu nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna waɗancananka alladhina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi asarar kawo kansu suka yi asarar rayuwarsu ta duniya ba ta da amfani a kansu dan ƙarshen sakamakon su shine ina wuta sai Allah ya ce a fi jahannama khaliduna za su shiga cikin wuta kuma suna dawoma a cikinta Allah kiyaye talfahu zuwa mun naru wuta za ta kona fuskar su shine talfahu zuwa mun naru wuta za ta cinye fuskar su ta kona su wa hum fiha zaka gansu a cikin wutar kalikuna fuskar su tayi bakikkirin tayi muni duk irin munin da ka sani to fuskar dan wuta ta fi wannan munin muni Allah ce alam takun ayati tutla alaikum za a rika ce musu shin ayoyina ba su kasance ana karanta su akan ku ba fa kuntum biha tukadhibuna sai ga su kuna karyata waɗannan ayoyin nawa a cikin wuta za a rika musu wannan magana shin ayoyina a duniya ba a rika karanta muku su ba ana cewa ku ba Allah ku daina kaza ku daina kaza sai ga shi kuna karyata waɗannan ayoyin nawa sai Allah sai malai ce ila qaulihi ko ila qaulihi ta ma'ana kaga sai ka ci gaba kenan ina aramomi sai a ci gaba إلى قوله آه فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن أدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا آه وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم لما بما صبروا أنهم هم الفائزون تسنكم سيكا سيكا قال كم لبستم في الأرض kaga dole sai mutun yayi hadda kenan ko ba haka bane to alam takun ayati tutla alaikum fakuntum bi fakuntum bi tukadhibun qalu rabbana ghalabat sai kaje suna cewa idan aka musu wannan tambayar sai kaje suna cewa rabbana ghalabat alaina shiqwatuna ya ubangiji ai tsiyar mu ita ce ta yi rinjaye a kanmu galabat alaina shi kwatona kunna kauman zalina mun kasance mutanen da muke da suke batattu ma'ana rashin bin Allah mu rashin bin dokokin Allah rashin bin sunna annabi tsira da abinci a gare shi shine abin da ya tasiri a duniya mun kasance mutanen da suke batattu rabbana akhrijna minha sannan sai su fara magiya ya ubangiji a fitar da mu daga wannan wutar da muke ciki fa in udna idan muka ƙara komawa cikin wancan abin da muke a duniya fa inna zalimuna haka ne hakika mun kasance azzalimai sai Allah ya ce musu me qalax sa'ufiha ai ku shige cikin ta ku nesanta a cikin ta ku buya a cikin ta wala tukallimuna kada ku sake yin magana lokacin da yan wuta su shiga wuta Allah ya tsare mu da shiga wuta za su rinka kokarin bambaki da bambadanci suna roƙar tun daga kan mala'ikan da yake tsaron wutar a taimaka a fito da su daga wannan wutar Allah madaukakin sarki cewa qalu wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithuna za su rinka cewa da maliku shine mai tsaron wuta ka roƙa mana Allah madaukakin sarki ya qadi ala gwanda a gama da mu a kashe mu gaba daya da wannan azabar da muke ciki sai ji ce musu innakum makithuna aka za ku dawoma a ciki za ku zauna a ciki za ku dawoma idan sai ga wannan bai ba kuma sai su ban maliku sai su dawo kai wajen mai duka Allah subhanahu wataala sai su rinka magiya da ban baki qalu rabbana amatta nafnataini wa ahyayta nafnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil ya ubangiji ka raye mu sau biyu ka kashe mu sau biyu fa atarafna bi dhunubina kuma mun yi itirafi mun yi da cewa mu masu sabo ne mu masu zunubi ne fa hal ila khurujin min sabil shin ba mu da hanya da za a fitar da mu daga cikin wannan azabar da muke ciki sai a ce mazalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu kun kasance a duniya duk lokacin da aka ambaci sunan Allah sai ku kafirci idan kuma aka shirka da Allah sai ku imani ku ji daɗi har sai su har kuma sai su su faɗi wannan abin da suka faɗa a nan wajen rabbana ghalabat alaina shiqwatuna kunna qauman dallina akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna to sai a ce musu Allah madaukakin sarki ya ce musu ihsa'u fiha ku yi nesa a cikin wuta wala tukallimuna malaman tafsiri suka ce sai dai kaje daga lokacin kawai sun juya suna harshe suna haushin karnuka kawai da kukan jaki babu wanda zai iya magana a cikin su daga lokacin sai haushin karnuka sai kukan jaki Allah kiyaye wato ƴan uwa wallahi duk wani bala'i da kake ji akwai shi a cikin wuta duk wata masifa da kake ji akwai shi a cikin wuta shi sa duk abin da ka san za ka yi tserar da kai daga shiga wuta wallahi ka yi shi a lahira ba a gyara aiki yan uwa ba a gyara aiki a lahira wannan rayuwar da muke ciki ana ake gyara aiki duk abin da za ka yi ka kusan daga Allah madaukakin sarki ka tabbatar kana yin sa abin da duk ka ji an ce Allah baya san sai kokari ka nisance shi shine zaman lafiyar mu amma labarin mutum nan da ake barawa wallahi da gaske ne da gaske ne haka take duk labarin ma da ake barawa ragewa ake dan abin da abin da ke cikin ta wallahi ya fa haka wanda suka shiga ciki su za su gani Allah ya mana tsari إنه كان فريق من عبادي إنه ضمير الشأن أي يد شأن يكي يد الأمر يكي كان فريق من عبادي يا كسن وسو تواغا وسو جماعة دك cikin bayina يقولون ربنا آمنا suna cewa ya ubangiji mun yi imani da kai faghfir lana warhamna kai mana gafara kai mana rahama wa anta khairur rahimina kai ne mafi alkhairin masu rahama hakan da suke faɗa fattakhastumuhum sikhiriyan ku kuma sai ku karke su a matsayin abin yi wa izgili kuke musu dariya kuke musu izgili hatta an saukum zikiri har wannan izgilin da kuke musu sai ya mantar da ku ambatona ya mantar da ku tunani hatta an saukum zikiri wa kuntum hatta an saukum zikiri wa kuntum minhum tabahakuna sai ga su kuna musu dariya kun san haka abin yake a duniya wanda ba samun Allah ya san kuma samun Allah dariya haka ake da inda ka wuce wa idza marru bihim yataghamuzuna wa idan qalabu ila alim qalabu fakihina wa idza ra'ahum qalu inna haula'i la dallun haka ya san masu imani dariya amma idan muka je lahira insha Allah ta'ala mu ma za mu rama a lokacin da aka jawo su a cikin maruruwa a cikin sarko idan aka yi suta a lokacin mu Allah zai sa mu ta kyakkata musu dariya ta musu dariya fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakuna haka Allah ce ranar da mu masu imani insha Allah ta'ala za mu yi kafare dariya mu ba ka zage ba duniya ake dariya ba ƴan uwa sai ka ji lahira za ka yi dariya saboda ka daina ayata dariya yanzu a duniya a lahira ake dariya za ka masa dariya za ka yi masa dariya san ranka ka koshi to wannan abin da suke yi shine mantar da su Allah madaukakin sarki sai kasance babu abin da suke sai yin dariya ga masu imani hatta hatta an saukum zikri wa kuntum minhum tabahakuna sai Allah ya ce inni jazaituhum al-yawma bima sabaru hakika yau gashi ina sakaita musu ina musu sakamako akan abin da suka yi haƙuri a kansu a duniya annahum humul faizuna cewa su su ne masu rabauta to da sanaci Allah madaukakin sarki ce qala kam labithum fil ardi adada sinina za a tambaye su cewa kam labithum fil ardi adadin shekaru nawa kuka yi a cikin ƙasa wasu malaman suka ce bayan an binne su aka bari ake nufi wasu kuma suka ce a'a zaman da suka yi a duniya ma'ana zaman ku a duniya shekarar ku nawa ko kuma daga mutuwa ku tunda dama dawa daga cikin sai san karanta tashin kiyama ko to bayan kun mutu an binne ku aka bari shekarar ku nawa qalu sai su ce labithna yawman aw ba'd yawm kwana ɗaya muka yi ko kuma rabin yini ma'ana saboda azabar da suka kasance a ciki ta sa sun manta ma adadin kwanakin da suke fas'alil adina ku tambaye masu irge su masu irge su ne mala'ikun da suka sunce da su a duniya ku tambaye su sun san kwana nawa muka yi sai Allah ce musu qala illa bi qala qala illa bitum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ta'lamuna ai ba ku kasance kun zauna a duniya ba sai sai kwanaki ko kuma lokaci dan kadan da a ce kun kasance kun san da haka sai Allah ce afa hasibtum annama khalaqnakum abatan yanzu kuna tsammani kuna zaton annama khalaqnakum cewa mun halice ku ne abatan dan wasa kawai dan wargi yanzu Allah halice mu ne dan wasa kamar yadda ake ake halittar dabbobi dabba an halice ta ta ci ta yi bacci ta yi kashi ta yi jima'i ta mutu ta zama ƙasa shi ke nafa dabba ina fata an fahimta to kai ma ka ɗauka saboda aka halice ka ba mutuwa ba sakamako ba wuta ba aljanna ba haka bane Allah ce ayahsabu ayahsabu al-insanu ay yutraka sudan idan mutum yana tsammani za a bashi ne haka kawai karazibe ba hisabi kawai ka zo ka daki wancan ka ci zalin wancan ka ci kudin wancan ka a baka kawai ka tafi yadda ake dabba kai ma'ai maka haka Allah madaukakin sarki ba haka yake ba afasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'una kuna tsammani ba za ku dawo izuwa gare mu ba sai Allah ya ce fata'ala Allahul malikul haq Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ya girmama al-malikul haq wanda yake shine al-malik kuma al-haq al-haq ɗaya ne daga cikin sunan Allah madaukakin sarki dalika bi anna Allah huwa al-haq haka ne ko Allah madaukakin sarki yana da sunaye masu kyau da siffofi masu tsarki daga cikin sunayensa akwai al-haq Allah madaukakin sarki ya kasance shine malikul haq wa na ji malam bai kawo ƙarshen ayi ba nan go fata Allah malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim babu an bautawa da cancanta da gaskiya sai shi Allah madaukakin sarki rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai karamci wannan ina ji ita kadai ta cin alqur'ani ko rabbul arshil karim babu wata kuma to ƙarshen waɗannan ayoyi kenan sai aya ta ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ce alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah alam yani lil ladina amanu shin lokaci bai yi ba shine alam yani shin lokaci bai yi ba lil ladina amanu ga wanda suka imani an takhsha qulubuhum li dhikrillah da zuciyarsa ta sassauto ta yi laushi ga ambatan Allah maɗaukakin sarki wa ma nazala min al da abin da yake sauka na gaskiya wala ya kunu kallazi na utul kitaba kada fa su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara kenan fatala alamin qablu tun kafin su musulman fatala alaihimul amadu sai lokaci yayi tsayi a gare su fa qasat qulubuhum sai zukatan su suka kekase wa kathiru minhum fasiquna da yawa daga cikin su fasikai ne to shin kawai lokaci ne tsayi a gansu daga lokaci tsayi kawai sai mutane su lalace na fatan fahimta kun gane abin da nake nufi kuwa da Allah ya ce fatala alaihimul amadu lokaci yayi tsayi a gare su kawai daga lokaci yayi tsayi akan ka shikenan sai mutum ya lalace dole tsakanin wannan din da wannan akwai abin da ya faru ma'ana da lokaci yayi tsayi akan su sai suka caccanza littattafan annabawan su suka sa san zuciyarsu a ciki yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suka canza abin da Allah madaukakin sarki so kawai da annabawa suka kawo san zuciyarsu kuma suka sa sannan kuma suka kirayi mutanensu akai suka ce duk wanda ya bi ya zama namu duk wanda bai bi ba mu kashe shi ina fata an fahimta so da ka saka halatta abinda Allah ya haramta suka haramta abinda Allah ya halatta yanzu duk littattafan da suke hannun kiristoci da yahudawa gaba ɗayan su dukkanin su yan jabi ne babu wani guda ɗaya na gaske duk bible duk rab nau'in ka bible da yake hannun su gaba ɗaya babu wani guda ɗaya na gaske duka shi sa za ga hawani hawani gyara hawani gyara riki ake ba littafin Allah ne gyara riki har gyara riki ake ba za ga taru taron kiristoci sai su taru sai a gyara anan sai nan ya kamata a cire kaza can ya kamata a cire kaza haka a gyara kaza anan a gyara kaza anan littafin Allah fa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min tanzilu min hayy haka littafin Allah yake amma su kun gana su yadda yake to wannan abin da suka yi shine abin da ya ja musu me faqasat qulubuhum sai zukatansu suka kekashe wa kafiru minhum fasikuna da yawa daga cikin su kasance fasikai abinda ake nufi da alfisku shine alkhuruju an ta'atillah fita daga da alama daukar sarki don mutumin da ya fita daga alama daukar sarki sai a ce masa fasiki ne to ina ganin wannan sune karshen ayoyin da malam ya kawo ya ce wal ayatu fil babi kafiratun ma'lumatu ayoyin da malam ya kamata a ce ya kawo a wannan babi na mutuwa suna da yawa kuma sanannu ne amma ya takaita game da waɗannan saboda me saboda ba littafin tafsiri bane ina ganin ma ana ya kamata mu dakata saboda lokaci ya riga ya tun ɗazu amma ina so mu kai ƙarshen ayoyin ne da man shi sana ci gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah